الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه so yau muna daren lahadi kenan shida ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2021 karatu na goma sha biyu a cikin littafin alfiyatu tauhid wallafar walidu bin rashid as-sa'idan rahimahullahu ta'ala wanda har yanzu muna nan cikin babi babba mai faɗi shi ne babin da ke magana akan tauhidul ibada to za mu tashi game da bayani akan dai shirka an fara bayani akan karkasuwarta da hukuncinta to yanzu zai bayani akan kuma dalilin da ke sa ana samun shirka cikin al'umma mala ce قالوا وأول ما أتانا الشرك من باب الغلو بصالح أو ميت لما أتى الشيطان أقواما لهم من بعد أن ماتوا بصورة نصحة ونصحة ليني قال انصبوا صورا لهم وتذكروا أفعالهم فتحولت لعبادتي فحذار من باب الغلو فإنه بوابة لفساد كل عقيدة إن الغلو بلية قد أهلكت أمما فكانوا مضربا للعبرة ما يتي آه قالوا سما لما يسنبدا ينا نفي أهل السنة والجماعة وأول فرقا ma a tana shirku abinda shirka ta zo muna daga gare shi ma'ana farkon tahowar shirka cikin al'umma to shine zai gaya mana sai ya ce min babil guluwi ya zo ne daga ƙofa ta ƙetare iyaka game da haƙƙin halittu shine guluwi wuce gona da iri wajen girmama wasu mutane da an ka kafa ana ganin waliyai ne mutanen kirki ne to daga nan an ka fara samun shirka wannan shine asul shirki saboda ga haƙƙin bayi sai aka ƙetar haƙƙin nasu aka ba su wata matsaya ta daban shine ya ce bisalihin ba salihin ba bisalihin da wani mutumin kirki kamar waliyi au mayyaci ko kuma wani matacce a je wajen kabari ne ana ɗawafi ana addu'a shehu ka ba mu lafiya shehu ka ba mu kaza shehu ka yi kaza shehu ka yi kaza shehu ka yi kaza to daga nan ne tushen shirka daga nan aka samu shirka ko kuma a ce wani waliyi ne eh ai yana da matsayi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai aka tashi daga matsayi ne sai aka bashi matsayin Allah har aka waye gari sai zan ana bauta masa to shi yasa har ko yaushe ana son a daɗe ƙofar shirka to sai an rufe ƙofar guluwi malami a bar shi matsayinsa na malami a yi masa ladabi a girmama shi waliyi shi ma haka matacce shi kuma hukuncin da shari'a ta yadda awa matacce sai a yi masa na a yi masa addu'a da sauransu amma ba a zo ana roƙonsa ba gashi cikin ƙasa kwance bai jin abin da ake faɗi sannan kuma ana rubuta wasiƙu ana tura masa wani neman biyan buƙatoci to duk al'ummar da ake yin wannan cikinta ba yadda za a samu wannan kana ganin kaburburan wasu waliyai ana samun mutane suna zuwa suna suna bauta kaburburan yanzu kamar kabarin shehu ibrahim kaulaha in ka je kaulaha senegal za ka sha mamaki layi ake yi wannan ya je ya faɗi buƙatoci ne ya hito wannan shi ma a ba shi dama dare da rana haka ake yi soto algulu fi haƙƙin salihina to sai malam ya ce lamma lokacin da ashaitanu shaiɗan ata a ƙawaman ya jema wasu mutane waɗannan mutane ya ce a yaje ma wasu mutane lahum min ba'adi amma tu bi suratin wato bi surati nusin lahum ya zo musu da wata sura wani hoto na nasiha wai nasiha shaidan zai zai kawai da ya gaya wa annabi adam eh ni la ku bala minan nasihin to wa qasamahuma ga sunan da yawa to haka sai ya shiga wannan riga da sura ta nasiha lahum ya zo ya samu waɗannan mutane min ba da an matu bayan su mutanen sun mutu bayan sun mutu to sai shi shaidan ya zo ga mabiyan waɗannan mutanen da sura ta nasiha ba su matattun ya kawa nasiha ba a jikokinsu da almajiransu to shine ne lamma a ta shaitanu lokacin da shaitan ya zo ga akawaman ga wasu mutane bi surati nashatin ko nushatin lahum don yin nasiha gare su su mutanen min ba da ammatu bayan mutanen kirkin nasu sun mutu ko iyayensu ko malamansu ga abin da ya ce da su bari mu ji nasihat ƙada sai ce in subu ko unsubu sai awa hanza damma unsubu ku kafa suwaran hotunoni lahum na su matattun sai ce to wali kaza a ɗauko hoto ne a dasa ga kabarinsa wali kaza a ɗauko hotonsa a dasa ga kabarinsa eh sai ce hikimar haka wata zakaru a fa'alahum wa'yancan ayyuka da sun gani alheri sai ku dinga tuna ayyukansu sai a tuna a wali kaza lokacin da yana rayu yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka kama abin kwarai to haka ya dinga gaggaya musu wali kaza a zana hoto ne sai a kafa ga kabarinsa sai a yi sayin bol haka sai a kafa da an zo kabarin wani na ga hoto ne nan kana gani wai hikima wai a dinga tuna ayyukan da ya kamin ya mutu to ana nan fatahawwalat sai ta juya li ibadati su surorin ta juya sai ta koma zuwa bauta madadin a tuna ayyukansu sai aka koma kuma ana bauta mahotunonin da kuma gawawakin da ke cikin ƙasar dama ya san can an kai ya san ba za a tsaya ga abin nan mutu duk wanda har gana rataye hoton shehu kowane ne wata ran sai ya bauta ma shehun nan da shi yasa za ka ga hotunonin shehu da dama wasu na sujuda da sauransu wasu na ɗaga hannu suna roƙonsa duk wannan wahayi ne da shaidan algulu fi salihai hudu ba ce ta shaidan sai ce fahazari ka yi hattara ka yi hattara min babil guluwi daga ƙofar ƙetare iyaka ka tsaya inda shari'a ta tsaya da kai shikenan sai ka huta fa innahu lalle shi ƙetare iyaka batun wata irin hanya ce lifasa da kulle aƙidatin wajen ɓata kowace irin aƙida in dai za a samu mutum yana da guluwi ko za a samu guluwi cikin al'umma to an samu babbar ƙofa wadda za ta lalata aƙidin mutane a raba su da Allah sai su koma suna roƙon waliyai al'auliyau a ce aiwa na waliyi ne amma an ka toshe kofar guluwe shi kenan ba an huta ba to su waɗancan 'yan ɗariƙu matasan abin da muke kiransu kenan cewa guluwe nan da ake samu daga su shehu ibrahim kaulaha dole sai an bar shi ana son ƙasa ta zauna lafiya ko ba haka ba tunda aiki ya tabbatar da ana bauta ma shehu su sun sani akwai masu yi akwai masu bauta makabarinsa eh ko ba haka ba to sannan saboda guluwi aka samu wasu suka daga darajar shehu akan wali wani malami an ga samu yana saman kujera ya sha ruwan san ya ƙoshi ya ce in annabi ya kira ka shehu ma ya kira ka ya ce ka karɓa kiran annabi daga rana an cire ka daga halara ba a amsa kiran annabi ga kiran shehu gani wani ya fito ya ce su kuma maulidin nan da suke yi ko annabi ya ce ba kyau sai sun yi don alhurmatu aula mina ta'ati ka gani wani ya zauna saman kujera ya ce waliyi shi ke zama in Allah ya yi hukunci a cikin alkur'ani ya ɗauka yin akwai gyara ya gyara wannan ba guluwi ba ne wannan wa malamai ne ke waɗanga maganganu cikinsu malamai ne na cikinsu suna nan ana yadawa a social media da kayi gogulin za ka yi browsing za ka gansu suna nan to ka gani to haka haka suke ta lalata aƙidun mutane to me kawo waɗannan maganganun guluwi ga shi shehu matsayar da Allah ya ba shehu ba su tsaya gare ta ba Allah ya sawaka to sai malam ya ce innal guluwa lalle ƙetare gona da iri baliyatun babban musiba ce kadi ahalakat umaman kai hakika ta halakar da al'ummomi da yawa da suka gabata kamar mutanen annabi nuhu fakanu sun ka kasance sun mutanen nan madriban abin buga misali lil ibrati saboda lura ga 'yan baya shin da kai da zaka zo ka yi waɗanga maganganu don girmama shehu ba ka tunawa da mutanen annabi nuhu wa ƙalu la tazarunna waddan ay alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasara ai waɗannan mutanen kirki ne asalinsu da shi waddu da waye waye da ya'uqa da nazara da sauransu asalinsu duk mutanen kirki ne salihai ne da sun karasu sai shaidan ya zo yawa jikokinsu wahayi na shiriri ta cewa su zana hotunoninsu sai su kafa ga kaburburansu sai su dinga tunawa da su da sun kai haka su waɗanda sun kai aikin da sun ka mutu nasu jikoki sun ka zo su kuma sai shaidan ya nuna musu ai iyayenku suna bautar wa'annan hotunonin ne kuma ku bauta musu sai suka zo suna bautar shi waddu da ya'uq da nasara da sauransu to haka shi dan yake haka abdullahi dan abbas ya faɗa yana cikin sahihul bukhari to ai wannan ya isa misali amma daga ƙarshe sai ka duba Allah ya halakar da su ko bai halakar da su ba halakar da su aka yi tsufa na an ka halaka su saboda ƙetare iyaka ga wayannan waliyan so to kai kuwa kana tunanin zaka zauna lafiya ka bauta ma shehu ba za ka zauna ba lafiya ba ya gani ko irin abin da sun kai shi na ka kai wala Allah ma na ka yafi nasu na ka nafi nasu don su waɗancan wasu abubuwa ba su ma yi su ba amma ku ga sunan kuna yi ga sunan kuna yi akwai wani malami a Kano shi ma da ya faɗa kwanan nan ya ce ai shehu ibrahim tun zamanin annabi ake bishara zai zo domin san su ake bishara ba wai annabi ya yi bishara shehu kaulaha zai zo sahabbai ma sun yi su maliku da waye duk sun yi kuma ba mu karanta ba ba mu ga inda an ka rubuta ba mun ce babu ya an ce wai mahajubai muke ba mu yadda da waliyai ba ba mu yadda da waliyai ba to yanzu fa wannan shiriri za ake ta yi fa malami ne fa babba daga cikin malaman Kano ke wannan magana ya za a zauna lafiya ba dole Allah ya turo kidnappers ba su zo su su yi ta wahalar da mutane ana shirka cikin al'umma eh Allah ya kare mu to sai malam ya ce wa hazari kai taka tsantsan min shirkil makabiri daga shirkar makabarta ma'ana daga bautar makabarta ko bautar kaburburra ya fata ya kai saurayi fashirku kaga shirka a galabuhu mafi yawan shirkan mutanen zamanin nan ibadatu mayyiti bauta ma matacci shine abin da ake wa shehunne yanzu to duk irin wannan masu da'awa shi ya kamata su yi ta mai da hankali a kansa amma da kayi wa'azi kan wannan a ce za ka raba kan al'umma za ka yi kaza za ka yi kaza ana zaune lafiya to ana zaune lafiya kuka ba Allah haƙƙin wani kuka ba wani haƙƙin Allah shi ne zaman lafiya kuma a yi shiru to duk wannan za a yi wa'azi cewa shirka ne wanda ya sai a duba in an samu tabbatuwar sharuɗa sai a kafurta shi haka shi kenan an huta da shi ne in kace shirka sai su ce sun kafirta musulmi sun kafirta musulmi Allah ya tsare mu da kafirta musulmi wai bai zalla a kafirta shi kai to haka suke kuma kai cewa kai abu ka zafa shirka ne sai sai ce la tattakhiz kabar alwali musalliya kar ka riƙi kabarin wali musalliya a wurin sallah kusan akwai masu zuwa inda kabari sai su yi nafila wai wannan nafila tana da falala tana da duk masu kai ziyara din nan kawalaha ko cota abinda suke yi kenan sun je sai an yi nafila ta musamman kusa ga kabarin shehu wannan haramun ce sallah ta nafila ko ta farilla haramun ce a yi ta cikin makabarta bai halatta ba au tabanina alaihi ayyabinayati ko kuma ka gina wani gini ko wani irin gini ne akan kabari to haramun ne ba a gini a kabari tsawasu suna gina ɗan ɗaki haka na shirka da sauransu to duk wannan haramun ne wanda in ka je irin misra da sauransu za ka yi ta ganin shi na'am duk wannan khilafus sunna duk wannan ba daidai ba ne ba a wa kabari gini sai dai akwai wani dalili ko ruwa ko wani abu da sauransu ta wannan babu laihi ana iya yi amma haka ɗai ka zo ka gine kabari to wannan shirme ne kabari ai ba gida ne na rayayye ba gida ne na matacci kuma ga yadda shari'a ta ce a yi shi da shari'a ba ta ce a yi gini ba na'am a to ai alama an ka ce a aza ce an kai a samu dutse sai a kafa ko a samu wani karfe ko ice a kafa ba an huta ba to shi ke na huta asali ana jin tsoron ruwa ko wani abu da sauransu to wani ana yi don kariya babu komai amma asali kabari ba a kawata shi kamar yadda zai faɗa to sai ce la tattakhizu idan kakkarki kabari idan wurin ibada da'iman ko da yaushe idan shine ibadar da ake yi lokaci lokaci lokaci lokaci to kakkarki kabari idan wurin ibada wadda take maimaituwa da'iman ko da yaushe hudita an shiryar da kai wannan addu'a ce mana an shiryar da kai akan tafarki ko Allah ya sa a shiryar da kai akan tafarki madaidaici to sai ce au taktubanna alaihi ayya kitabati ko kuma ka rubuta wani abu alaihi akan kabari ayya kitabati kowane irin rubutu ne to haramun ne ba a rubutu ga kabari wasu za ka sun zo sun rubuta bismillah wasu sun rubuta ayatul kursi wasu sun rubuta suratul fatiha wasu sun rubuta la ilaha illallah haka to duk wannan haramun ne ba a yi la tazbahanna lahu kuma kakkai yanka lahu don kabari sau zai yanke dabba sai ya ce yayi ne don kabarin wani to shirka ne wala tarka kakka yi ruku'u gare shi wala ta tawajjahanna lahu bisajidatin kuma kakka fuskanci kabari da wata sujuda da sunan bauta hudita Allah ya sa a shirye da kai ga gobe na kwarai duk wannan bauta ne ba a yinsa ga kabari لا تذبحن له ولا تركع ولا تتوجهن له هديت بسجدتي سيتشي وحذر كنيسانشي طوافا kewayawa yin ɗawafi bil quburi ga kaburburra fa inna ma hadha tawafu lalle wannan ɗawafi ya kunu haulal ka'abati ana yi ne na ga ka'aba ba a ɗawafi ga kabari in kana son ɗawafi je ka'aba ita Allah ya aje don a yi ɗawafi kawai yana zuwa kabarin wani ɗaya ka zo kana ta taliyo eh wai wai kai bauta kake yi ba daidai ba ne to sai malam ya ce latar miyanna kuma kada ka jefa a ra'ida shakawa wasiƙu na koke na kai ƙara karkai wannan wannan sai ka je irin makka ko saudiya za ka samu wannan a ra'id jam'u arida ita ce alwasiƙa ko an risala to in ka je za ka ga irin 'yan pakistan din nan wani ya cika fullscape da rubutu wai ya zo yana karanta ma annabi mata ce ba ta da lafiya mata ce ba ta haihuwa mata ce kaza shi kaza annabi ka bashi kaza annabi ka biya min bukata kaza annabi ka biya min bukata kaza wani kuma in ya zo sai ya sa ta cikin leda sai shara ta yi eh sai ya barta nan wai wai ya ya aje ma annabi eh annabi ya karanta shi shi biya bai bukata ko waliyiwa ne duk in ka je irin manyan kaburburan nan kana ganin su mm to duk wannan haramun ne mm to shine la tarmiyanna ara'id shakawa kada ka jefar da wasiku na koke na kai kuka wala tarju kada ka yi fatan ayya ijabati kowace irin karɓa ta addu'a min al'amwata daga matattu babu abin da matacce zai iya maka domin Allah ya ce in ta da'uhum la ya su ba'u kun to kaga shin Allah ne zai yi gaskiya ko ko kai shi Allah ya ce in an kira su ba sa ji haka Allah ya ce matacce ne bai da bambanci da wani icce ko wani dutse duk wani abu wanda ke da alaka da duniya bai da alaka da shi sai ce iyaka kai conka wata jisisa da sama kabari siminti ba a sama kabari siminti eh annabi ya hana wata zuwika ko mai ado a yi mai fenti eh to haramun ne auta zinaha ko kuma yi mai ado biza harifin da kayan kawa wara kawati ko irin tayis haka ko intalot duk ba a sama kabari shi amma in ka je wasu wurare duk ana yi wani kabarin ma gilashi za a samai na zinari a zagaye shi kamar shi kabarin shehu haka shake gilas an gasa an ka rufe gaba ɗaya gilas ne an zagaye da shi duk wannan haramun ne in an ce rakawa ko rakama shine tais rukham jam'i ne na rukham in an ce rukhamatu ko rakhamatu da ana faɗa ko rikhamatu to sai zan mafaradi ko intalo duk ne ana abin nan da shi iyaka kai conka la tada'is sutura kakka aza labulaye ko sitira ko wasu zannuwa ga kabari ba a yi wala tada'a gusnan kakka ajiye wani reshe reshen itaciya shi ma ba a ɗauko wani reshen itaciya a ce a aza ga kabari wala tatabarrakanna bi turbati kuma kaka ce za ka nemi albarka kabarin waliyuwa ne a bari in ɗibi ƙasa kabari in je in dama in sha a zo suna haka nan wayanda ke zuwa senegal haddakon ƙasar kabarin aka yi a zo da ita najeriya a zo ana jiƙa ma mutane suna sha wai shifa'un ne linnas min kulli da'in haka suke faɗi ta Allah ya sawaka. wannan wannan duka hanyoyi ne na guluwi duk waɗanga hanyoyin sai an toshe su in ana son a zauna lafiya kace mi eh to ka gani to ya za a zauna lafiya ya za a zauna lafiya da dole sai an gyara wa'annan abubuwa la tusrijanna makabaratan kada ka sa ma makabarta fitila hudita Allah ya sa a shiryar da kai wannan in ka je misira yana nan in ka zo ma makabarta sai ka aza ko wata ma'aikata ce ko wata ministry ce ko ina haske ne to wannan ba daidai ba ne in dai ba cikin dare za a shiga awa mutum kabari sai a kunna wutar daidai bukata amma in ba bukata to ba a kunna fitila a makabarta ba daidai ba ne faza zambun yin haka zunubi ne don sunna ta hana wa fa'iluhu wanda ya aikata shi ya bu'o bila'anati zai koma da tsinuwar Allah don manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma wanda ya haka to kai don mi da za ka yi amma in akwai bukata malamai suka ce za a yi amfani da hitila hasken ma kuma a yi shi daidai bukata dama alhajatu tuqaddaru bi qadariha eh amma a zo a bi makabarta ko ina a sa gwalaf ko kendur haza khilafu sunna ba daidai ba ne sai ce ini'tikafaka ina'tikafaka lallai sayuwarka inda kabrin gun kabari ka san akwai masu itikafi ga kabari ba ana itikafi cikin masallaci ba to akwai masu itikafi ga kaburburra wani na awa ɗaya zai yi wani na awa biyu wani ma na kwana zai zai je da daddare sai sahi ya tawaye ya dawo da in ka je misara sudan maroko duk senegal duk ana yi wala nan ne ku da yake ba ku san wasu abubuwa ba ba kwa ganin su to shi ne ce bid'atan ko bid'atun wannan bid'a ce uzuma mafi girma a cewa za a yi dawafi za a yi itikafi ga kabari sai ce wa qad tuhdi kuma wannan bid'a tana kaiwa li hufrati riddati zuwa ga gangarawa ga ramin ridda mai yadda zai iya yin ridda ya bar musulunci ya koma kafiri kenan ko wahazar ka yi taka tsantsan da salatan yin sallah fil makabir a cikin makabartu ya fata ya kai yaro illa sai dai iza kanat in sallan nan ta kasance salata janazati in sallar gawa ce to ita ya halatta a yi ta makabarta amma da sallan nafila da sallar farilla kakab ɗinsu to haramun ne a yi su makabarta amma sallar gawa to akwai nususu da sun kai nuni kan cewa ya halatta a yi ta duk wasu nususu da suka zo kaji suna magana kan haramcin sallah a makabarta suna magana ne akan salatu ko dai ta farilla ko ta nafila ita ce za ta ruku'in wasu judin an gane ko amma sallar janaza to malamai sun halatta don an samu da dama wasu daga cikin sahabbai sun yi kamar al'imamu abu huraira an ce lokacin da nana isha ta rasu shi ya yi mata sallah kuma a makabarta an kai sallat to wannan shi ne sauraka masu cewa ba a yi wannan karamcin fahimta ne a kusan duk galibinsu sun dogara ne ga fatawar a shekul albani cikin ahkamul jana'iz to kusan riwaya da ya dogara gare ta riwayar anas hadisi ne wanda ya hassana shi amma dai zance mafi ingancin hadisin bai tabbata ba cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi sallama an salatul jana'iz bainal qubur annabi ya hana sallatan gawa tsakankanin kaburra to haza hadisun da'if yana cikin ahkamul janaiz to akwai wasu nusus inda suka tabbatar da wannan sannan ga wasu hadisai wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wata gawa sallah bayan an rufe ta da bai halatta ba da ba za a yi batun da sahabbai sun yi eh ma wannan matat mai sharan masallaci wata riwaya an ce namiji ne to da yan rasu ko tan rasu cikin dare ne sai sahabbai suka yi mata wanka da abubuwa da sauransu sai suka je suka rufe ta safiya ta waye annabi bai ga an share masallaci ba da ya tambaya an ga cewa ya rasulullah ta rasu ce a to da mi da baku sanar da ni suka ce a ya rasulullah da irin wannan in ta rasu kuma sai an sanar da kai cikin dare ce a ku je ku nuna min kabarinta aka je makabarta aka nuna ma annabi sai ya mata sallah ya yi mata sallah alhali an yi da haramun ne annabi ba zai ba tun da an riga an yi ba mantawa an kai ba eh akwai bambanci tsakanin an manta ba awawa ne sallah ba da kuma an yi mai to shi yasa shaikhu salihu usaimin a littafinsa a sharhul mumti ya halatta wannan cewa wannan yana daga cikin hadisan da ya kawo cewa za a iya sallan gawa a makabarta ya kawo asaru na su abu huraira abdullahi dan umar da makamantansu to wannan shine alƙaulun raje insha Allah to sai malam yace wahkum kai hukunci bi butulani salati da yin da lalacewar sallah ta nafila ko farilla bi masjidin ai fi masjidin a cikin masallaci ko wani iri ne in kana fihi jussatu mayyitin in dai akwai gangar jiki ta wani mamaci fihi a cikin wannan masallacin duk masallacin da akwai kabari cikinsa ba a sallah ciki in ma kayi to babu sallat wannan shine alƙaulun rajih wasahi saboda haka in akwai kabari masallaci to wajibi ne a tona kabarin nan a kai shi wani wuri in ba haka ba to ko kayi sallah aikin banza ka yi saboda hadisai da suka tabbata akan haka kaga akwai gyara kenan ko hudita Allah ya sa a shiryar da kai jussa shine gangar jiki wada'u zuhuri azafuranni fure jam'u zaharatin alal quburi akan kaburbura baliyatun babban musiba ce su laraba su da wannan al'ada sai ga ya samu ya fulawa da dan fure zai aje a azazaban kabari abubuwa dai da shiririta eh to laraba na da wannan waka za ka haka rashu tayyibi haka fesa turare ga kabari laisa bi sunnati wannan ba sunna ba ne sai ga an sai turare irin na dubu hamsin dubu ɗari an zo an heshe shiga kabari can duk wurin laraba ana yi irin misira saudiya da makamantansu eh kudin da za a ba wani ya samu jari ko koyi da masu kai wato shaɗan ba kyau wahazar ka nisanci ko ka yi tsantsan falata shidud kada ka ɗaura rihalaka sirdin ka saman raƙumi ya fata ya kai yaro ko saurayi lil qabri ai ila ilal qabri zuwa ziyarta wai wani kabari kar kai wannan asali in za ka yi ziyartar makabarta za ka yi ne umuman amma ka ce wai don gari kaza ko makabarta kaza akwai kabarin waliwa ne zaka zaka niki gari ka je wai don ɗaya wannan kabarin ka rawula amma in za ka yi niyyar ziyartar makabarta kawai don ka yi musu addu'a? To wannan ba komai. Amma ba a ni ƙangari don ƙabarin fulanuwa ne fulanuwa ne ba a yi. Wannan duk ba sunna ba ne, duk hanyoyi ne na shirka. Sai ce saddan domin toshe ƙofa lizari'atin ga hanya. Azzari'a shi ne a domin toshe ƙofa ta bidi'a ko ta shirka. mala ya ce muhkaman ma'ana saddan muhkaman toshewa ne muhkaman wanda an ka kyautata shi lizari'ati zuwa ga hanya wadda za ta iya bayuwa zuwa ga shirka sai ce wa zuril ƙubura ka ziyarci ƙaburbura ziyaratan shari'iyatan ziyara ta shari'a to kamar ka tambayi malam wace ziyara ta ta shari'a sai ce wahayallati ita ce wannan da yudu'a biha yudu'a biha lil mayyiti wadda in an je ana wa mamacin addu'a ba mamacin za a roƙa ba a'a shi mamacin za a yi ma addu'a kai ta ziyara ta bi ta shari'a amma fulanuwa ne ko waliwa ne ba ni kaza to wannan ziyara ce ta shari'a eh ta shirka mm. ko kuma aukana ko kuma ya kasance ziyarar nan lizzikira domin tunawa da lahira eh ka fahimci zuciyarka ta dan fara bushewa ko ba gaba kaje dogara kaje eh ka kai ziyara ita wannan ziyara ko da makabartar kafirai ce ana yi eh ziyara ta zikira ba ba dole sai makabartar musulmai ba tun da dama almuhimmu kaga abin da zai tunatar da kai lahira eh ba ita ba ana yin ta don addu'a ba wa annaka mayyitun ka tuna da cewa kai fa mai mutuwa ne min gairi tahdidin zamana amma ita sharaɗinta ka a ware wani lokaci kila ka ce kai duk ranar laraba sai ka kaza akwai ba zai haka wani durar jima'a yake zuwa wai ya ware jima'a ita kawai yake zuwa makabarta to ba a yi kawai dai sanda ka samu fursa ka tafi sanda baka da dama kuma sai ka yi harkokinka shine min gairi tahdidi zamani bi zaurati ba tare da ƙayyade wani lokaci bi zaurati da wannan ziyara ba azzaura shine ziyara sai ce illan nisa'a sai dai mata sai ce famalaha haƙƙun biha su kan mata ba su da haƙƙi game da ziyara mata ba sa zuwa makabarta li'adillatin saboda wasu dalilai sahhat da sun ka inganta kuma wasaddi zari'ati domin toshe kofa ta shirka don mata rauni gare su to wannan dai akwai saɓani na malamai cewa mata na ziyarta ko ba su yi da yawa daga cikin malamai sun ce ba sa yi saboda nusus da sun ka hana mata ziyarta kaburburra suna da yawa sun fi yawa su kuma waɗancan malamai da suka ce a ya halatta sun kalli umumi ne umumin umarnin da annabi ya yi wasu hadisai na cewa da na hana ku ziyarta kabari yanzu ku ziyarci kaburbura sai suka ce to da matan da maza duk sun shiga irin su a shekul albani da makamantansu amma shekul islam ibn taimiyya da ibn alƙayyim da sauran malamai irin su shek salihul fauzan shek abdulaziz bin baz Sheikhu Salihu Usaimin duk sun goya ma Ibn Taymiyyah baya cewa ziyartar makabarta ga mata haramun ne. Wasu kuma sun ce a'a in dai za su yi ne can ba a rasa ba ya halatta. Kamar yadda an ruwaito Aisha ta tana zuwa makabarta wasu lokuta. Abinda an ka hana shine su yawaita zuwa. Eh? Amma in can ba a rasa ba ne to babu komi. eh to wala Allah wannan ra'ayin ya fi saboda su ma su dan tuna lahira ko ba ko ba haka ba amma ka a bar su su dinga yawan zuwa yawan zuwa ana samun matsala eh amma can can ba a rasa ba ko kaga alamun ta fara karkata ga duniya sai ka ɗauke ta bisa mashin ko da mota sai ka kai ta makabarta sai kaga ta fara kuka eh ya fi amfani sama daga tsaya ka ja mata bakara ka ne mata wa'azi kar ta hakallon ka na ayoyin na ka ganin take kawar daɗin baki na haka amma kana kai ta ga kaburbura yanzu hankalin tana tashi sai a gama an kawo mata jahannama sai ka to ke gani wallahi wata ran ke za a kawo a wurin eh kai rantsuwa da Allah ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa wata ranke za a kawo a wurin da yawwa ana samun dama yadda masa goma a zamu amma in ta tuna da ta tuna kuma sai abin ya taɓa ta to an ne rage ko ba haka ba yawa sai ka ce ɗaya zo mu je ziyara sai ka ɗan zagaya da ita kawai yake nan ba ta sa ina an gaba ɗaya kwatsam ta ganga cikin makabarta ce to ai dama annabi ya ce a zirci kaburburra saboda tana tunatar da mu lahira na ga alamun duniyan nan ta fara girma a zukatanmu ya zane ce mu dan kawo ziyara saboda ɗabbaka sunna annabi tun da ai sunna aure to sai ai sunna makabarta dama sunnonin yawa gare su Allah ya zabu dace to shine bala yake bayani anan li'adillati saboda dalilai sahata da sun ka inganta wasar da zari'ati da toshe kofar barna wa ziyaratul kuffari ziyartar kaburburan kafirai laisat bata zama balid du'a don a yi musu addu'a a'a bal ba haka ba ya ce lirti da'i ƙulubina ana yi ne domin tsawatar da zukatanmu an gafalati daga barin rafkana sau da haka ziyartar kabarin kafirai ana yin ta ne domin wa'azantarwa kenan ba ana yi ne domin addu'a ba ko? sai ce innal qira'ata lalle karatu fil maqabiri a cikin makabartu bid'atun ka sani bid'a ne kaje cikin makabarta a karanta yasin ko a karanta waye kullu hadha bid'a ba sunna bane ba a karanta qur'ani makabarta in dai ba wa'azi za a yi ba sai in za a yi wa'azi sannan dai ake kira amma dai haka dai ka je makaranta kana tilawa wannan ba daidai bane bid'o'i ne sun kai yawa to sai mala ya ce aidan kuma wa tsulu wa ko kuma tsayawa wasu daga cikin mutane su makarantar ma'asakatati tare da yin shiru kaga sun yi shiru ba sa cewa ko bai bayan sun ɗan yi karatun sai su tsaya sai su yi sakata wai suna tunanin lahira ko wani abu to duk wannan dai bid'a ne waka za ƙira'atuhum haka nan karatunsu li ummi kitabina ga fatiha tushen asalin littafin mu balla tusannu ayyu qira'atin kai ba haka ba bal ba haka ba la tusannu ba a sunnanta ayyu qira'ati kowace irin karatu ba in dai a makabarta ne hudita Allah ya sa a shiryar da kai hatta walau yasin ko da suratu yasin ci ba halatta ba domin fahaza mudha'afin hadisin da an karuwaito an raunana shi cewa ku karanta yasin iqra'u yasin alama utakum ko babu shi to hadisi ne da'if fihi abu usman cikinsa akwai wani rawi da ake kira abu usman an gane ko qirnu jahalatin shi abokin jahala ne ma'ana malamai ba su san shi ba an ce da shi da babansa duk majahulai ne da shi abu usmana da babansa da sun ka zo a isnadin shi ya karbo daga babansa babansa daga malaminsa to dukkaninsu majahulai ne to kuma ba a karɓar riwayan majahuli wanda ba a sani ba ana karɓar riwaya ne ta wanda an ka sani to lokaci ya yi takwas ta yi sha Allahu sura 'yan mintuna kaɗan nan za mu dasa aya saboda waɗanda ba su yi sallah ba sai su yi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu na'am cikin makabarta in kowa tashi in kowa tashi zai yi wannan ya halatta amma cewa salati goma wannan bai cikin sunna amma in an rufe gawa to kowa zai iya yin tashi amma a haɗu a yi jam'i guda na yi ana awamin ku yi salatin annabi ku karanta kulhuwa kaza ku karanta kaza ku karanta kaza ku kullu haza bi da ala asalahu duk yadda ya hima sauki in ka gaje da tsayi ka tsugunna shari'a bata zo da kaifiya cewa tsaye za ka yi ko zaune za ka yi ba an dai ce a yi addu'a eh duk yadda ya sauki babu laifi in ma zama ka yi babu laifi ba laifi ba ne in kuma ka yi tsaye ba laifi ba ne na'am na'am eh eh eh eh mm mm mm na'am Mm. Mm. A- ko ayin sallah babu ta Mm. in dai akwai kaburbura wannan babu sallah Mm. wanda ya sauki gare su shi za su yi in gidan za su roshe shi ya sauki gare su ya su roshe su mai sai makabarta su nemi sabo in kuma gawawakin za a tonewa shi ya fi sauƙi sai a tone a kai su makabarta don dama ba a kabari cikin gida wannan hususiya ce ta annabawa su ne duk inda suka rasu nan ne kabarinsu amma duk wanda ba a dabe ba to a kai shi gidajen matattu ba cikin gida ba da masallaci da cikin gida wannan duk khilafus sunna eh ba abin ba abin gawa gida na'am alaikumus salam mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Na'am. Mm. Ito yanzu shi wannan ai ya tashi daga makabarta. Amma duk inda yake akwai kabari zahiri to shi ake magana. Amma in kabarin ya ɓace babu shi wannan babu komai. Mm. Babu komai. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Alhali kabari ne. Mm. Duk guda ne, tun da dai ga kabarin ga hili, to duk hukuncin ɗaya ne. Wannan masallaci ba a sallaci ne. Ƙwarai ku, shi yanzu ma haka makaratu. Ƙwarai ku. Na gane, ai na taɓa ganin irinsu. Ƙwarai ku. Mm. Mm. Ba dai haɗe yake da masallaci ba, duk hukuncin ɗaya ne. Ƙwarai ku. Dole zan tsakanin kabari da makabarta akwai baunin, akwai tazara. Mm. Hanyar ma ya zan tana da yawa. Akwai balance. Ka fahimta? Don sun ce, ah, ko da akwai hanya. in dai kabarin kusa yake ga masallaci to do haramun ne kamar shekul islam ne ya yi wannan bayani Mm. amma in ya zan an samu mararraba da tsakanin kabarin ga masallacin kuma kabarin baya fesin din eh, masallacin bai fesin din kabari ta fan- ta bangaren gabas sun ce babu komi saboda wannan tazarar da an ka samu amma duk abin da ya shayi haraban masallaci to haramun ne a tona kabari wurin shi na annabi khususiya ne alkhususiyatu kuma la qiyasu alaiha eh don suna cewa to ai kabarin annabi ma cikin masallaci ke to wannan makhsusun ne lil anbiya ko ba haka ba amma wanda zai zo ya ce shi zai yi mata sha ɗaya tun da annabi sha ɗaya yi. to wannan shi ne na'am mm. eh eh eh mm mm mm to an ce in dai an rufe ta an daina sa gawawwaki ciki kuma akwai tazara tsakaninta da masallaci wannan babu komai eh in dai an ruhe ta ka fahimta kuma ita makabarta ba wani fati ne na masallaci an kaɗi ba an ka yi ta ba filin makabarta daban filin masallaci daban sannan akwai tazara sannan a rufe take babu komai Mm, babu komi tunda ai hilin nata daban hilin masallaci daban ko gudana sau to ba ba guda ba ne don can ba a kira ne masallaci abinda ake son ka gane ya zan inda kabarin yake yana cikin musamman masjid shine kawai za ka fahimta inda yana cikin inda za a kira masallaci to shi ake magana in kuma shi daban masallaci daban to haza la ya zuru mm. baya cutarwa mm? mm. mm. mm. mm. mm. shi hasken shi ke kora barayi wannan ba komai in an sa hasken bi kadaril haja ba komai babu komai ne an sa shi gwargwaron bukata wannan ba laifi ba ne na'am alaikum assalam Mm. Mm. eh sunna ne wannan annabi ya yi hakan yana da kyau in an binne gawa a samu wani daga cikin malamai waɗanda a wurin su ɗan yi tambihi amma ana son nasiha ta zamo takaitacciya ba a tsawaitawa ɗan samu minti biyar zuwa dai minti goma haka ya yi tsawo kenan minti goma sai a abin ya yi ba komai annabi ya yi haka sunna ne sai dai ba sunna ce kuma wadda allah zima ko mai sanani sosai ba kawai dai an ga akwai bukata to sai a yi in an gama ba bukatar nasiha to ba sai an yi ba shawar mutane su sai zuwa harkokinsu amma dai yana da kyau na'am eh eh in ba lalura ta yadda makabartar lahiya lau take to ba a shiga da takalmi saboda akwai hadisi tabbatacci eh ya tabbata kan annabi ya ga wani na tafiya da takalmi ya hana shi amma akwai lalura kila akwai kaya ko duwatsu kana jin tsoron su abin nan to babu laifi zaka shiga da takalminka wannan shine ra'ayi mafi karfi insha Allah alaikum salam eh bizinnati da zato ko tuhuma ba a yi da ba a fitar da musulmi daga musulunci da babin zato sai dai da hujja na'am eh halatta sabo ko kuma kafirci ba sharaɗi ba ne ba lazim ba ne misali idan mutum ya yi shirka a ce wai sai in ya yarda da halak wai sannan ya kafirta a fatawansu murji'a a wurin murji'a in mutum ya yi wa wani Allah sujuda to ba sa kafirta shi sai in an tambaye shi ya ce eh sujudan ga wani halat ne amma in ya ce a laifi ne to sun ce har yanzu yana nan musulmi to su ahli sunna sun ce a ko alama in dai an samu shuruɗu da mawanu to halattawa ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne dan an ce haka to ya za su yi da wanda ya sha giya ko ya yi zina kuma ya san laifi yake shikenan bai yi laifi ba eh kaga akwai shirbi akwai tabargaza ko wanda ya sata sai an ga tambaye shi ya ce a to wallahi na san satan nan laifi ce to ya shikenan ka a yanke mai hannu to murja sun faɗi ba su da hujja eh na'am na'am eh eh mm mm mm mm in dai shi ɗaya zai kai shi to haramun ne amma in wata munasaba ta kai shi ta sayi biya makabartar da ya kabarin mahaifinsa wannan ba laifi addu'a ba ta da alaka sai ya je gindin kabarin ya zauna nan ɗakinsa ya ɗaga hannu ya roƙa mai addu'a Allah na amsa eh eh eh eh na'am eh eh eh eh na'am Mm. Wannan ba komai in dai manufa kawai a kai ziyara ga matattun. Dama abin da abba aso a ware wani mutum guda, kamar ku ce za ku ware Shehu Abdullahi, ku ce don shi ɗaya za ku je wurin. Amma in makabartar za ta kai ku kuma kuka je za ku yi wa mutanen addu'a, babu laifi wannan insha Allah. Mm. Dama taksisin keɓance wannan shine an kana. Na'am. a in dai akwai abin da za a yi mata can lahiya ba matsala to sunna a bar ta can shi ne sunna don waɗanda suka mutu a yakin uhudu annabi bai ba da umarni a ɗauko kawokinsu a kawo baƙa'i ba can an kai musu kabari kowa inda ya rasu na an ka tona kabari an kai masu haza huwal asul sai dai ana ganin can babu abin da za a babu mutanen da za su kula da gawa yadda ya kamata to wannan ana ya ɗauko ta a kawo ta wurin ku wannan shi ya fi kuma in kun matsa kun ce sai an kawo wannan kuma ba laifi ba ne amma dai hakan shi ya fi dacewa da sunna inda mutum ya rasu a bar shi can duk kabari kabari ne mahallin shahidai yayin mutu eh Allah ya sawaga to da yake wasu ba su yi sallah ba mu mun sallah kuma bisa ga shawarar da aka yi an yi sallah za a dan tattauna saboda a rage aiki zuwa gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh